أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين دقوق وتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1439 wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta takwas. a jiya mun tsaya akan aya ta tamanin da tara mun koro bayanai lokaci ya muna halinsa a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan aya wato ta tamanin da tara wato ta tamanin da takwas zuwa tamanin da tara a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da ashirin da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala yace la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
الله سبحانه وتعالى يتي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله سبحانه وتعالى ba zai kama ku ba da yasassan rantsuwa da kuka yi wadda ba tare da kun kulla niyya ba duk da yake ba a son mutum ya saba da yawan rantsuwa ko ba haka ba a wasu yankuna sai ka je yawan rantsuwa suna maimaituwa ga mutane ina kwana lafiya lau muna lafiya wallahi lahiya lau wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza me umi ya saka wannan dole sai kai rantsuwa ka ce lafiya kaza kaza kaza ko duk magana zuwa magana kaji mutum ya sa rantsuwa alquran alquran alquran ya kuwa wallahi sumatullahi wallahi sumatullahi ko wani magana i walla a walla eh la yu'akhidukum Allahu billahi fi aymanikum amma yawan rantsuwa kamar zai kai ga sunan Allah bai da ma kima magana wato har ya zama sunan Allah ma zai biyo ya wuce a bakin ka ba tare da ka kalli kima ubangiji ba an gane ko Allah ba zai kama ku ba in ji waɗansu malamai ta hanyar uquba waɗansu malamai suka ce ta hanyar kuma kaffara Allah ba zai kama ku ba walakin sai dai yu'akhidukum Allah zai kama ku bima aqattumul ayman wato akwai qira'o'i guda uku kamar yadda muka yi bayani an gane ko wato Imam Hamza da al-Imam al-Kisai da Imam Khalaf da Imam Shu'ba sun karanta walakin yu'akhirukum bima aqattum kamar yadda Allah ya fara karanta daga farko domin mi domin kullu rantsuwa niyya ta isa in mun karanta aqattum saboda a cikin rantsuwa akwai ta'kidi da karfafawa ko ko wata rantsuwa tana gaban wata aqattum kuma waɗansu malamai suka ce tana nufin tarafaini domin zaka kulla alƙawali ne tsakaninka da Allah ko tsakaninka da bayan Allah waɗansu malamai suka ce a'a wato al-alif huna tufidul mubalagha kamar yadda ake cewa ba'ada fi sayri ma'ana ya zarfafa ya kai makura wajen yin tafiya ko akan balagurin da yake dan haka dai kira'o'in da duk suna akan abu guda tunda dai in an kulla bima aqattumul ayman waɗansu malamai suka ce ma wannan mausuliya ce kidan za a hada ta da fi'ili sai ta koma masdar an gane ko eh masdariya ce afwan za a hada ta da fi'ili sai ta koma matsayin masdar kidan bima aqattum bi ta'qidikumul ayman waɗansu malamai suka ce a'a mausuliya ce ai billazi aqastumul aymana alayhi Allah zai kama ku da kullar rantsuwar da kuka yi koko da abin da kuka kullar rantsuwa akan shi in dai an karfafa ta ina fata an fahimce ni abinda ake ce ma wato rantsuwa ta'kidu shay'i ka karfafa abu bi zikri mu'azzamin tare da ambaton abin girmamawa shine Allah ko ba haka ba jiwa mun yi bayanin wannan bi sifatin makhsusa ko bi sigatin makhsusa da wani tsari na daban wanda akan shi musulunci yake tafiya ba tsari wanda ba na musulunci ba ina fata an fahimci ni amma idan mutum ya koma cikin littattafan fiqhu zai ga abubuwa daban-daban waɗansu in za su yi bayani kan rantsuwa za su kasa ta ne akan gida uku ma'ana akwai alfa'il shine mai aikata aiki akwai alfi'lu akwai aikin akwai almaf'ulu shine wanda aikin zai kai gare shi ina fata an fahimce ni mai yin rantsuwa an gane ko sannan kuma abin da za a rantse akan shi sannan ita kanta rantsuwar sigarta sannan abin da za a rantse da shi almaf'ulu bihi wato almaf'ul bihi da abin da za a yi rantsuwa da shi shine Allah subhanahu wata'ala an gane ko wanda cikin alghaz da malaman na'am yana daga cikin alghaz waɗanda malaman malikiya suke kawowa shine akwai waɗanda suke ganin babban malamin nan na fiqh mukhtasar khalil khalil na ƙasar misra ana ganin ya san fiqh sai waɗansu suna tuhumar bai san wato lugha ba ka san kullum malamai saboda hasada sai sun kalli fannin da baka sani ba sanan za su taba ka ko ba haka ba in an san ka iya alqur'ani sai ce to ai bai san nahwu ba in an san ka haddace alqur'ani sai ce bai san tajwidi ba yana da kyau mutum in bai da ilimi ya je ya nema amma misali cewa wani bai san kaza ba waye tambaye ka ina fata an fahimce ni me alaka ka to kai kana son a ambaci kai ma abin da baka sani ba sannan wa fawqa kulli dhi ilmin alim to an ce khalil da yazo akan bayani sai ya bayani yace kal fa'ili wal maf'ul ya kawo su guda hudu kal fi'il wal fa'il wal maf'ul kenan hukuncin abin da ya shafi wato wajen aiki na kisa ana kallon wanda yayi za a kalli aikin da ya aikata ana kallon wanda an ka aikata ma kenan dukkan abin zai faɗa a kansu don haka ba ya jahilci na hau bane an gane wannan da kyau ko sannan kuma waɗansu malamai suna kasa su akan akwai yaminul ghamus wanda ita ba a yi mata kafara sai dai istighfari in mutum bai tuba ba sai wuta mutum ya rantse akan abin da ya wuce ko ba haka ba sannan kuma akwai rantsuwa wadda za ta kullu wadda an cika sharuɗanta sai rantsuwa wadda take yasarta wadda babu ruwan Allah subhanahu wataala da ita an gane ko waɗansu suna iya ƙara rantsuwa wadda za ta kai mutum ga shirka in yayi shirka ba wato ba tare da ya ma'ana ya faɗi wani abu wanda ba Allah ba ko sifofin Allah ko zafin Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malamai kuma za su yi a'a za a kalli rantsuwa ne ta kallon farkonta da tsakiyarta da ƙarshenta menene hukuncin ta kafin a yi menene hukuncin ta in an yi menene hukuncin ta in an aikata abin bayan ta ya hukunci zai kasancewa to dan haka dai cikin littattafan fiqhu za ka iske bayanai daban-daban ka koma mu littattafai ka ji abin da malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam Allah ce to bima aqattumul ayman abinda kuka kulla rantsuwa akan shi an gane ko a cikin bakarar ce bima kasabat qulubukum zukatan ku sun aikata ma'ana kenan sun hankalta mu cewa wannan abin lalle sun kudurta niyyar za su cika alkawari Allah ce to in an kai haka bayan mutum yayi rantsuwa sai ya ce ba zai yi ba sai yayi an gane ko ya ce ba zai yi ba yayi rantsuwa da Allah kuma sai ya aikata ina fata an fahimce ni ko ko yace zan yi kuma bai yi ba an gane ko to shi kenan fa kaffaratuhu in zai yi kaffara mun ce ana iya fitarwa kafin ko ko bayan sabani ne na malamai amma zance mafi inganci in dai ka san kace wallahi ba zan yi kaza ba kuma kayi niyya tabbas zaka aikata to kana iya wato fitar da kafara it'amu asharati masakina zaka ciyar da miskinai guda goma an gane ko anan ina so in ja hankalin mu cikin magana guda ta farko shine duk lokacin da alqur'ani yake zancen ciyarwa mu sai a ce a bada hatsi ko a bada mudu na hatsi ko abin da ya kama da haka na farko abinci mu muka san hatsi a wani yanki na duniya ba su amfani da hatsi an gane ko maiwa ko dawa ko abin da ya kama da haka an gane sannan it'am ciyarwa ba yanzu misali nan cikin birni in ka ba mutum tiya ta hatsi ka ba shi aiki don ba abinci ka ba shi ba ba ci zai yi ba don yadda za a sarrafa ta hatta zan abinci ba zai ma yiwuwa ba ina fata an fahimce ni shi yasa malamai suke ganin yanzu misali in kace ma wani mutum sha'ir ko bur ko dabino mutane da ke rayuwa kasashen larabawa in ka je mutane da ke rayuwa kasashen hausawa a ƙauye in ka ba mutum tiya ka ba shi ko dala arba'in ko naira ɗari misali za ka ishe shi ya sarrafa to amma in ka ba mutum tiya ta hatsi kaga shin abinci ce ko ko kaka za su zama to matsayin abinci gare shi shi yasa wannan dole waɗansu malamai suke ganin cewa sai an dawo daga wannan cewa a ba mutum tiyar hatsi a'a a ba shi dai abinci ma'ana yanzu in an ba shi kilo ɗaya na shinkafa to a haɗa mishi da kuɗin da zai sarrafa shi ya gyara shi ya ci abinci ko kuma a je a sayi mai abinci wajen mai abinci an gane ko to nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa kaffaratuhu it'amu asharati masakina za a ciyar da miskini goma malaman hanafiya nan sun ce ana iya aba miskini ɗaya kenan a bashi gwargwadon abin da zai ci cikin kwana goma an gane ko amma jamhur sun saba musu anan saboda ya saba mafassara qararata alqur'ani shi alqur'ani yace asharati masakina to kaga in anka ce ashara ba yadda za a iya koma wahid an gane ko to amma in muka dubi wata ciyarwa kuma tana yiwa ta kasance ana iya hankalta inda aka yi sabani a cikin suratul baqara a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ce wa alal ladina wato yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko fidyatun ta'amu masakin ko ba haka ba ko fidyatun ta'amu masakin qira'o'i ne daban-daban waɗanda sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Asim da waɗanda suka karanta fidyatun ta'amu miskin amma kuma shi Imam Hisham ya karanta ne wato fidyatu ta'amu miskin bai ce fidyatun ba an gane ko to sannan kuma in muka ɗauki ƙira'a ta nafi da abu ja'far fidyatun ta'amu masaki ne karanta bil jam'i hisham afwan imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu ibnu zakwan ko ibnu zakwan sun karanta fidyatun ta'ami masaki to in muka ɗauki fidyatun ta'amu miskin miskini ɗaya waɗansu malamai suka ba da fatawai ya halatta a bashi wato wato dukkan wannan fidiya an gane ta azumi saboda an ce fidyatun ta'amu miskin amma in muka kalli qira'a ta fidyatun ta'amu masakin za mu kalli cewa dole sai an gini miskinai daban-daban daban-daban masakin kuma jam'i zai iya farawa da mutum biyu ko zai iya farawa da mutum uku sabani ne za a iya raba musu ko ko ko wani yini sai an nemi miskini daban-daban sabani ne na malamai amma dai a takaitan takaitawa sai inda an kace fidyatun ta'amu miskin da ta'amu masakin an kalli adadin miskinai da kwanaki a cikin suratul baqara bi yadda kai yayi tunda qur'ani ya zo da shi amma wannan fidyatun ta'amu masakin alqur'ani ya zo da masakin wannan tawili na hanafiya a ce za a iya ba mutum guda wannan abu ne wanda yake yayi nisa ina fata an fahimce ni to waɗannan waɗansu nau'uka ne na ciyarwa waɗanda suka zo a cikin alqur'ani daga cikin nau'i waɗanda suka zo da ciyarwa a cikin alqur'ani akwai in mutum ya kashe abin farauta an gane wato akan kuskure zai yi ni zai ciyar akwai sharuɗa da suka zo ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayya wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligha al-ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin nan ma ta'amu masakin Allah ya to kaga nan dukkan qurra an gane sun yi ittifaki nan masakin bil jam'i ne to kuma babu wanda yace za a iya dauka wannan fidiya a ba mutum ɗaya dole sai an rarraba ta to kaga shi ya fi tantantan nan ma da an ka ce asharati masakin ya zama to za a nemi miskine guda goma ina fatan kun fahimce ni to dan haka nan wannan ciyarwa ita ce malamai suka yi sabani akan ta saboda ta'amu masakin kin nan ba a au'adun zalika siyama shin yaya ne za a yi ta'amu masakin kin nan miskini nawa za a ba tunda Allah ya ce ta'amu masakin in mun kalli lugha mutum biyu za su iya shiga daga nan jam'i ke fara a wajen wadansu malaman usulul fiqh ko kuma mutum uku amma akwai akwai riwayoyi da aka yi daga sahabbai musamman ibnu abbas radiyallahu an shi abin da ya dauka na in an ce mutum ya kashe abin da yake gwargwadon karami ne to zai iya ciyar da miskini guda shidda an gane kamar misali mutumin da ya kashe barewa misali zai iya bada abin da ya kai na miskini guda shidda ko ya yi azumi na abin nan zai iya ciyar da miskini guda shidda sannan kuma ko ya yi azumi na kwana shidda an gane ko to sannan kuma in ya kashe abin da yake tsaka tsakiya zai iya yin azumi na kwana talatin ko ciyar da miskini talatin in ya kashe kamar jimina an gane jimina ita ce wannan abin bai kama da talotalo babba amma tana da cikakai ba ta fira tana kama da raƙumi in mutum ya kashe ta to zai yi wato abin nan zai ciyar da miskini sannan kuma ya abin nan zai ciyar da miskini talatin ko kuma ya azumi na kwana talatin abin da ya shafi kuma abin nan raƙumi abin da ya shafi wato barewa za ka ba da sanuwa in babu ta za ka yi azumi na kwana ashirin ko ka ce da miskini ashirin waɗannan asar dai ne da aka ruwaito daga ibnu abbas radiyallahu anhu amma in mutum ya kashe barewa an gane kenan zai ciyar da miskini shidda ko ya yi azumi na kwana uku haka ne ya bada fatawa to kun ga wannan ijtihadi ne waɗannan asar yusta'nasu biha ana karɓar su tunda daga magabata suka zo amma kuma alqur'ani ya basu buɗe in ba a samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko a ɗauke su matsayin suna da hukunci na wato marfu'i tunda hukunci ne na shari'a ko ko alal aqall mu ce ijtihadi ne na sahabi su ko sahabban nan suna da kima suna da daraja wanda wani baya da irinsa ina fata an fahimce ni sannan kuma daga cikin ciyarwa wanda akwai akwai mutum in yana akan aikin hajji aka samu matsala an ce zai ni an ce zai ciyar zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wa atimmu al-hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum fa mastaysara min al-hajj wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hajj mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to sadaqatin nan it'amun ake nufi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fassara miskini guda shida za a ciyar to nan sadaqa it'am ake nufi kaga alqur'ani yayi bayanin wannan ko mutun nawa za a ba sannan kuma akwai lokacin da in mutun yayi zihari Allah ya ce za a ciyar da miskini 60 ko ba haka ba walladhina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa an gane faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina duk wanda bai samu ba mallin yajin fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah nan an yi zaton za an yi zancen za a ba miskini guda 60 to kaga nan ma baka da dalilin da zaka cewa a'a ana iya dauka a ba mutum guda 60 miskina Allah ce za a rarraba za a rarraba a tsakankanin su ina fata an fahimce ni da haka dai yan uwa ciyarwa a cikin musulunci kun ga alqur'ani ya zo da ita a wurare daban-daban ga wannan wuri na kaffara ta rantsuwa ga wancan in mutum ya kashe abin farauta da gangan ko ko malamai suna ganin ko ba da gangan ba sannan kuma ko ko mutum zai yi fidiya ta aza lokacin da yake akan aikin haji ko ko lokacin da mutum bai samu abin yan hadiya ba an gane fa mastatara min alhaji fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila in mutum bai samu abin da zai yan hadiya ba to an wajabta mishi zai yi aikin haji akan kafara ta yin azumi sannan kuma akwai ciyarwa wadda aka so gaba ɗai kowane lokaci ana yin ta ba sai da matsala ba Allah subhanahu wataala ya kwaɗaitar da mu da mu ciyar da mutane ayoyi kuma sun yi bayanin wannan daban-daban Allah ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura falaqtahama al-aqaba wa ma adraka ma al-aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin bi masghaba aw taqra'a wa at'ama fi yau min zi masraba Allah ce wala tahazuna ala ta'amin miskin yana daga cikin abin da ke sa mu ji tausayin juna mu rinka taimaka ma juna ina fata an fahimce ni a rinka taimaka ma juna musulunci yayi ya kwadaitar da zuwa ga wannan bai dace ba a ce mutane suna zanne akwai dukiya an kai ta cikin store store ko magazin magazin an aje mutane suna cikin tsananin talauci ba a fitar ba aka sayar musu ba a bada sadaka ba an gane ko ba a bada kyauta ba zakkan ma an hana sannan kuma a fiddo abin a sayar a kasar ma abin farashi mutalakawa su samu kuma an iya kuma kullum ana zancen musulunci musulunci balla ya muna addu'a mu ci gaba Allah zai taimake mu Allah zai taimake mutumin da bai da sosai Allah ba zai yi wannan ba Allah shi tsare mu fa kaffaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum min awsati daga akatsakiya ido dan su malamai wadan su malamai suka ce min awsati ma tut'imuna ahlikum shine da mafi darajar abin da kuke ciyar da iyalanku kalima ta alwasat tana nuhin al'adl wal khiyar Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan mun sanya ku zama to al'umma ay khiyaran mafi daukaka zabaku ba ana nufin wasatan na tsakiya ba domin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce al'umma ta karshe ina fata an fahimce to dan haka min awsat ma tut'imuna ahlikum haka ya kamata mu fassara shi shine wato abu zababe hafizu ala salawati was salati al wusta an bambanta ta da su saboda bi saboda tana da wata ɗaukaka don da ke akwai saɓani wajen tafsirin wace sallah ce subahin ce ko sallar la'asar don haka dai abinda ake nufi da wannan shine mafi ɗaukaka amma kuma kalima abinda ake nufi da wannan min awsati ma tut'imuna ahlikum shine mafi daukaka domin khiyaran wasatan tana nufin mafi daukaka mafi daraja ina fatan kun fahimta dan haka kenan zaka nemi abinci mafi tsada in gidanka abinda aka fiti ita ce shinkafa ta America in gidanka shinkafa ta America ake ci to shinkafa ta America kamata a kawo in gidanka shinkafa ta kasar Faransa ake ci to ta Faransa min awsati ma tu'imuna ahlikum kenan min afdali ma tu'imuna ahlikum amma wannan kalima da yawa daga cikin ɗalibai a wannan zamani suna musu mummunan fassara sai a ce alwasatiyya shine tsakatsakiya wai ma'ana abin da suke nufi kai sako-sako da addini an gane ka ba rai dama su shigo da wani abu wanda babu cikin musulunci sai a ce shine wasatiyya lokacin da aka tambayi ɗan sarkin makka na yanzu aka ce to za ku buɗe wuraren shakatawa da kallon fina-finai za a zo zuwa gaba tana yiwa har fina-finai na batsa za a sa sai ce a'a wai su ba wai suna tsanantawa ne a cikin musulunci ba za su koma zuwa ga wasatiyya wadda can kasance tun alif ɗari tara da saba'in da biyar wai kaji wasatiyya wace irin wasatiyya ce suke nufi wace irin wasatiyya ce suke nufi shine saba ma saba ma manhaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan a zo a saka wani malami yayi musu hutuba yake cewa ai wannan kaskanci ne sannan kuma wato alama ce ta musiba za su go kasar Saudiya lokacin da za a gabatar da ƴan daudu da mawaka su zamanto su ne abin koyi ga matasa ina fata an fahimce ni yace kuna ɗaukar dukiyar al'umma kuna saka ta ko kuma kuna amfani da ita a wurin da bai dace ba wurin da ku baku da incin ku hakan ga sannan abin ba zai dawo ma al'umma da wani abu mai amfani ba amma ina ba su ji saboda min saboda suna ganin su suke da karfin fada aji su suke karyawa babu gaba su suke kaza su suke kaza sun manta da Allah subhanahu wataala Allah shi muna tsari don haka ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a sheikh umar bazumul ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya rubuta littafi al-haqiqatu shar'iyya wato fil qur'ani was sunnah nabawiyya kadiba cikin wannan littafi zaka ga kalimomi da ma'anonin da aka ba su a wannan zamani wanda waɗansu kalimomin ma'anar da an ka ba su ta canza kuma za ta tuta ma addinin musulunci min awsati ma tut'imuna ahlikum wato na daga mafi kyawun ko tsadar ko darajar abinda kuke ciyar da iyalinku muka ce ashe kai zaka ciyar da iyalinka haka nan ne ko ba haka ba ba iyalinka za su ci da ka ba to wani zai zuwa ce a to ai mallam mun ji an ce khadija أم المؤمنين رضي الله عنها إتتي وتتافي من الله صلى الله عليه وسلم أرزقي كما daga cikin arzikin ta yake ci ko ba haka ba sai mu ce eh in shi auren da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Khadija za ta tana da dukiya kuma za ta yi masa biyayya za ta bi shi shine ke ba da umurni ba ita ke ba da umurni ba mu kuma yanzu in dai ya zamanto gida nata ne kuma in take dauke da gida wa zai sakin wani kai za ka sake ta ko ko ita za ta sake ka in ka sake ta su ta ce mato kwashe ‘yan koma ɗanka ka sani inda ka yi don haka dai in dai ba aibi ba ne inda mace tana da imanin da in tana da hali da sai mamijinta haka amma abin da yasa turawa suke ta kokari a ba mata shanu saboda su karɓe gida in ya zama so mace tana da shanu tana da kaza tana da kaza kai baka da komai to wake da gida kenan ita take da gida ko kai kaga ita take da gida kai baka da tacewa au kiswatuhum kuma kenan min awsati ma tut'imuna ahlikum abincin mutum goma aw kiswatuhum to ko kuma sutura ta mutum goma to amma a lugha ai ba a cewa it'amul kiswa an ba an ciyar da mutum sutura ko ba haka nan bane sai dai a ce an bashi kenan sai ya zamanto nan an yi idmarin masdar wanda babu shi kenan aw i'ta to nan ba da kiswatuhum sutura wato kayi komple guda goma ko dabba guda goma ka bayar wannan shine kafara ta rantsuwar da mutum yayi ina fata an fahimce ni don haka dai kiswa ba a cewa an ciyar da mutum kiswa sai dai a ce an bashi shi yasa wasu malamai suka ce dole sai an kaddarta ta kamar yadda ya zo cikin larabci allaftuha ilfan wa tibnan wa ma'an barida na ba ta ilfan dabba ce an ka ce na ba ta abinci kenan na ciyar da ita abinci sai ce wato ilfan wa ma'an barida ai wasa qaituha ma'an baridan domin ba a cewa an ciyar da ita ruwa sai dai a ce an ba ta ruwa ta sha dole sai ka kaddara wannan aw tahriru raqaba ko ko ka yantar da baiwa a wani wuri kunusha la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku ba daga yasassan rantsuwa da suka yi walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman sannan Allah zai kama ku sai dai Allah zai kama ku da abinda kuka kulla na rantsuwa wanda kuka sanya Allah gaba kuka yi niyya tsakaninku da Allah fa kaffaratuhu kaffara it'amu asharati masakina shine ku ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga mafi daraja da tsada na abin da kuke ciyar da iyalanku aw kiswatuhum ko ko ko ba su sutura don a larabci ba a cewa an ciyar da mutum sutura ko da Hausa dai ba a cewa an ciyar da kai sutura sai dai a ce an baka sutura aw tahriru raqaba ko ko a yantar da baiwa akwai sabani wato a tsakanin jamhuru da malaman hanafiya shin yantar da baiwan nan ta kasance mumina ko kokar ta kasance mumina an gane ko jamhur sun ta cewa ya kamata a ce ta zamanto mumina dan wani wuri Allah subhanahu wataala ya kayyade ta da kasancewa mumina kamar misali a cikin suratul nisa wajen kaffara wadda ta shafi wato kisa وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة كذلك فتحرير رقبة مؤمنة أن قيدات الإيمان تو أما كما نسي أنك فتحرير رقبة جمهور سوكا تيتيوا زاء أتمك مؤمنة سوكما حنفية سوكا تيآآ كودا ديبا مؤمنة بتي أنا إيا أبن الناتا أي أبن منين الحكمة وأنسو سنة قلن تيوا أي أتكين القرآن su hanafiya suna ganin cewa menene hikimar ‘yantar da bawa wanda ba musulmi ba sai suka ce ai akwai waɗanda wal mu'allafati qulubuhum akwai waɗanda ake sawa tsammanin ake sawa tsammanin za su musulunta ina fatan kun fahimce ni da kyau to kaga samun mutumin da ya shiga musulunci an gane su a fahimta su ya fi riba da kima da daraja da a ce an yantar da musulmi dama shi musulmi ne ko mutuwa yayi aljanna za shi amma wannan ana ganin in zai musulunta kaga an ka yantar da shi ai an yi mishi gaka domin wato za a samu alkhairi mai yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun dai kamar da ga Aliyu ga a samu mutum ɗaya ya shirya ta hanyar ka shine mafi alkhairi da abaka jajayen raƙumma waɗansu malamai suka ce a cika maka duniya da jajayen raƙumma ina fata an fahimce ni to amma in muka dibi hadisi na muawiya dan hakam as-sulami wanda yana cikin sahih muslim lokacin da yazo zai yantar da wata boya yace aina allah ina Allah yake ta ce fistama yana sama bayan sun samu matsala ya dake ta ta yi sakaci wata kura ta zo ta tafi da wata dabba tashi shi yasa yadda ke ta sai ya ga abin yayi nauyi sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina son in yantar da wannan baiwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tambaye ta ya jariya aina Allah ina Allah yake fistama tace yana sama qala man ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane ne ni قالت أنت رسول الله فتشي كي منزع الله صلى الله عليه وسلم كنا كي منزع الله لي قالت منزع الله صلى الله عليه وسلم يتشي أعتقها فإنها مؤمنة كأن سد إتا دومين إتا مؤمنة سيوت أسوى لما سيوت سؤال فإنها نا اللام تفيد التعليم شيء سوى أنت اجتهادي الحنفية مسيء أي شيء لشيبا أنقانيكو والله سبحانه وتعالى أعلم تقاري لما لمي Allah subhanahu wa ta'ala ce faman lam yajid duk wanda bai samu ikon haka ba fa siyamu salatati ayyam zai azumi na kwana uku in kuka dibi hukumce hukumcen da suka gabata an gane an sa au au au amma na ƙarshe sai an ka ce faman lam yajid to don haka a nan za mu ɗauki au au au zaɓi ne wasu malaman malikiya sun tafi cewa akan wajabci ne an gane ma'ana sun ka ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba suka ce su a fahimtar su idan ya zamanto misali mutum ne wanda yake mawadaci an gane to abin da kamata a lazimta mai shi ne yin azumi saboda mai kuɗi wanda adda hali yana da makudan kuɗaɗe to ayan an ce mai yantar da baiwa shikenan babu matsala yantar da baiwa ko minti ɗaya ba zai ba amma an ce ya azumi na kwana goma wannan zai sa ba zai dawo ba an gane ko sun ka ce in talaka ne kuma an gane to shi talakan da ya kamata a aza mishi akan shi kaga zan ce yantar da baiwa ba zai zo gare shi ban tawo bai da hali sai a bar shi yayi wannan ko yayi wannan to amma wannan ijtihadi ne malamai suka yi ya saba manasi na alqur'ani Allah ya bada zabi za a ba mutane zabi amma fa man lam yajid ba a barin waɗannan sai an samu duka babu waɗancan guda uku fa siyamu salasati ayyam zai ya azumi na kwana uku an gane ko zai ya azumi na kwana uku nan kuma a qira'a ta ibnu mas'ud duk da yake ba qira'a ce mutawatira ba mutatabi'a waɗanda ajiri azumi wanda ya zo cikin wato kakkisa sai Allah ya ce za a yi shi mutatabi'ain ko ba haka ba sannan azumi na kaffara ta zihari sai Allah ya ce mutatabi'ain min qabli an yatamassa to amma nan sai an ce fasiyamu thalathati ayyam an gane ko shi ma wancan wanda ya zo a cikin suratul baqara sai an ce fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum to yaya za a yi shin za a ɗauke su mutatabi'a mutatabi'a ko ba za a ɗauke su mutatabi'a ba a'a inda Allah ce jere za a yi jere za a yi fasiyamu salasati ayyam nan da wancan fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum bai ce mutatabi'a ba sai a bar su a matsayin cewa za a yi su da halin da mutum ya samu kanshi kenan wanda yake iya yin su jere yayi jere wanda yake iya yin dai sannan gobe ya ƙara dai sannan ya ƙara dai babu laifi shi ko ya aikata ina fatan kun fahimce ni a wannan aya dai suna cike da hukumce-hukumce ‘yan uwa waɗanda ba za mu samu damar bayanin su gaba ɗaya ba amma dai mun ɗan cicciro daga abin da hali ya bamu Allah subhanahu wa ta'ala ce to zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wannan ita ce kaffara abinda zai kankare wannan wato rantsuwar taku idza halaftum a lokacin da kuka yi rantsuwa sai kuka saba ba da kun yi rantsuwa ba a'a in kun yi niyyar cewa za ku aikata abin da kuka yi rantsuwa akan shi wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwarku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kama haka ne Allah subhanahu wata'ala yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana kawo ta'alili daban-daban a cikin alqur'ani dan ya nuna ba wai dan sun ci karo da juna ba wanda bai san alqur'ani ba zai ji an ce wani wuri an ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi an gane ni la'allakum tashkuruna ko ba haka ba wani wuri sai kaji an ce wa yubayyinu ayatihi lin nasi la'allahum yatadhakkaruna wani wuri saka ji an ce la'allahum yattaquna wani wuri saka ji an ce la'allakum tatafakkaruna wani wuri sai a ce la'allahum yahdharuna ko ba haka ba wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ana wa'adini da ayoyi da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to wanne ne zamu kama wani ce a to na an ce la'allakum tattaquna la'allahum yatadhakkaruna tatafakkaruna tafakkaruna tahtaduna kakani za a yi a hada su duk babu matsala daga cikin su in ka kalli kowane yana da alaka da wani in an yi wa'azi abinda ake so ka wa'azu la'allahum yatazakkaruna in ka wa'azu za ka yi tunani إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما و... و... و... الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كاجا لعلكم تتفكرون لعلكم تتقون إن كنت أنت أكوي متجهنما غاسفة غا كذا غا كذا لعلهم تتقون لعلهم يحذرون دشيد تتقون سجد أورون فادا وأتكين وتا دومين سي أي ما وأجي ذاك جد أورون فادا وأتكين وتا ina fata an fahimce ni la'allahum yahtaduna dan saboda su shiriya bayan sun gane bayanin da an kai musu la'allakum tashkuruna dan ku gode ma Allah in kun samu kanku akan shiriya babu wani cin karo cikin waɗannan ayoyi Allah ya gane da mu sai Allah ya ce mu
ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani innamal khamru lalle ita giya wal maisiru da tata wal ansabu da gumaka ko duwatsu waɗanda ake yanka a kansu na shirka wal azlamu da kibau na rabon sa'a wanda mun yi bayanin su can a farkon sura hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب الأنصاب وأن تستقسموا بالأزلام an gane bayani ya gabata a can to don haka ba sai mun maimaita waɗancan bayanan ba sai Allah ce rijisun ƙazamta ne ina fata an fahimta da Allah subhanahu wataala ce rijsum kazamta ne min amali shaytan suna daga cikin ayyukan shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance su in kuna son ku ci nasara wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna muna hikma ta shari'a ta ubangiji Allah subhanahu wataala akwai ababen da bai haramta su lokaci ɗai ba sai ya bar su daga lokaci zuwa lokaci ana tafiya kaɗan kaɗan akwai abubuwan da ba a fallanta su ba kai tsaye sai daga baya ake fallanta biyu a ɗan ƙara ha abubuwa su tafi saboda an san irin yadda rayuwa take to wannan zai nuna mana cewa duk mutumin da yake sabon shiga cikin musulunci kan mu zo mu zuba mishi ayyuka waɗanda ba zai iya ɗauka su ba ƙarshe ya sa ya bar musulunci na taɓa ku kisar wani da yan musulunta a nan cikin garin ya mai bature ne a cikin watan azumi sai suka ja shi kiyamun laifi aka je aka yi sallah sai safe gobe aka je kayi rana ta uku sai ce shi ba zai iya wannan addinin ba ina fata an fahimta sai kafirci a kai kanka ba lokaci guda bane ka kama addini wani lokaci kai ma subahin ba kai azhar ba kai da asar can da an ka samu daga baya ka shirya to don haka Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta giya lokaci guda ba sai da ya bita daga lokaci zuwa lokaci in muka duba cikin kissa malaman tafsiri suna kawo kissa ta al'asha al'asha ɗaya ne daga cikin shu'ara'ul jahiliya wanda ya kasance yana yin waƙe tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu hikima ne sai quraishawa suka ji labarin a'asha za shi madina ya musulunta an gane ko to su kuma abin da ba sa so kenan domin masu waƙe suna da hikima in ya shiga musulunci ya tsara waƙe wannan zai taimaka ma addinin musulunci sai sashen su suka tare shi akan hanya suka ce mai ina za ka yace zani madina inda wa inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce mai a yanzu za ka je inda annabi fa innahu ya amurka bis sala ce yana umurta ka da sallah tace a ai babu matsala fa innaha khidmatun wajiba yace wannan ai wato aiki ne wanda ya kamata bawa ya gabatar zuwa ga ubangijinsa to suka wannan ba sai ba sai suka ce innahu ya amuruka bi i'ta'il mali lil fuqara yana umurtaka da ka bada dukiyarka ga talakawa kai hasara saboda zaka talauce addinin da kullum ana cewa a kawo fi sabilillah a kawo a kawo a kawo ina fata an fahimce ni sai mu yace fa qala yace istina'ul ma'ruf wajib ai mutun yayi aiki na gari ma'ana yin kyauta abu ne wanda hakka kare suna yi ko ba haka nan bane in kayi niyyar yin kyauta zaka yi in dai kai ma abucin ta ne fa qalu sai sun kace innahu yanha anil zina yace ba a zina ka san da ba abin da ke hana ba mutane shiga cikin addini dokokin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yan tabligh a cikin nasu tsari sai suna ganin in za a da'awa to a rinka zo ma mutane da umarnin Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce ayi kaza amma a daina ce musu Allah ya ce a bar kaza a bar kaza a bar kaza saboda suna ganin ta haka za a ci nasara a'a shi wa'azi baka fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sanin yadda kamata ayi da'awa baka fi Allah sanin yadda kamata ayi kira cikin addini ba sai Allah ya hada an gane tsakanin targhibi da tarhibi za a kwadaitar da mutane sannan za a tsoratar da mutane bai yiwa kullum a ba mutane dama aljanna shi ke nasu kamar an shiga za su yi sakaci bai yiwa kullum a karanta ayoyin zuwa wuta kowa ya ga cewa a duk ibadar da zai shiga wuta a'a a dan tabo nan a dan tabo nan to kaga shi a ashal maimun da quraishawa suke son su kange shi daga addinin Allah subhanahu wataala sai suka ce mishi to an ce ba azina shi ko wani kaga an ce ba azina wannan magana babu dadi fa qala fuhshun wa qabih yace ai ita zina abu ne wanda yake mummuna alfasha ce fil aqli ma a cikin hankali wa qad sirtu shaykhan na tsufa fala ahtaju ilayhi ba ni bukatan mata yanzu ko ba ka da bane mutum in ya kai wadansu shekaru da yawa daga daga cikin mutane in girma ya kama su babu zancen kusantan mata balle ita mace ma da girma ya kama ta kadan shekara 50 zaka ga ba ta ma bukatar da namiji fa qila lahu sai aka ce da shi innahu yanha anil an shurbil khamr an ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana shan giya to tsada yace amma hadha fala asbiru alayhi yace wannan ba zan iya hankuri akan shi ba faraja yace ya koma wa qala yace ashrabul khamra sanatan zan sha giya shekara daya thumma arji'u ilayhi sannan in koma zuwa gare shi falamma raja'a min at-tariqi lokacin da ya koma gida saqata 'anil ba'iri sai ya fado daga raƙumi ko raƙuma fankasarat 'unuqu sai wuyan shi ya kare shikenan famata sai ya mutu falam yasil ila manzilihi bai kai gida ba kaga jinkirta tuba gaye wanda ga cewa sai mun kai shekara kaza eh za mu yi kaza yanzu muna matasan mu to eh tana yiwa bayan awa ɗaya zaka mutu dan haka kai daga jiran shekara goma shi kuma mala'ikin mutuwa an bashi minti goma to kaga da wanne za a aiki da taka zaka aiki za a aiki ko da tashi da tashi za a aiki walan yu'akhkhir Allah nafsan idza jaa ajaluha dan haka yana da kyau mutum in yayi tuba ya tuba kuma zancan an ce an hana kaza an hana kaza an hana kaza wannan ya tayar maka da hankali wannan ba shi ne abin da ya kamata kai ba ina fata afunce ne ka tsaya kawai ka yi abin da Allah subhanahu wataala ya umurce ka dole tun da kana matsayin bawa sai Allah ya umurce ka ka yi kaza ko da ba ka so kuma ya hane ka da kaza ko da kana so ka bari wannan shine kasancewa ka bawa amma a zo ana hayaniya ana hayagaga ana son a nuna cewa ai mutane an ba su yanci ya kamata a ba mata yancin su a ba mata yanci su dinga sawa hijabi kenan a ba su yanci tsakanin su da Allah subhanahu wataala a ba mutane yanci su rinka fita wato tsirara a ba su yanci tunda Allah ya ce a sa sutura ai Allah ce a sa sutura ko ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu a ba mutane yanci su shagiya wane ne yake kar a shagiya Allah yake kar a shagiya ko malamai Allah ce ka a shagiya ko ba haka nan bane wa yace ka ayi zina Allah to an ce a ba mutane izini su duk abin da suka ga dama kenan su fita daga kasancewa su bayan Allah amma ba su faɗin haka yace a ba haka muke nufi ba ai malaman nan sun zo sun hana mutane shakatawa musu malamai su suka kirkiro alqur'ani ko hadisan malamai suka kirkiro su cewa an kai Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce in kana da niyyar bi ka bi in baka da niyyar bi ka bari kuma in zaka yaƙa ka yaƙi Allah ka ce Allah ban yarda da dokar ka ba bari cewa malamai sun aza doka malamai ba su aza doka ko guda ba yana da kyau masu kare haƙƙin ɗan adam da masu zancen kaza a cikin ƙasashen musu yi hasara da kansu duk wata doka wadda Allah ce ga yadda za a yi zancen ka ce a kai ba kana yaƙi da addini ba ba kana yaƙi da alƙur'ani ba ba kana yaƙi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba amma kana yaƙi ne da malamai to su malaman ba su suka faɗa ba fassarawa suka yi ka fito ka ce kai maƙiyin Allah ne da Allah kake yaƙi dole hakan na ra'ayin ka babu zancen a dawo a ce a mu ba mu gane kaza ba ba mu gane kaza ba ba mu gane kaza ba an zalunci mata an raba gado an ba namiji kashi biyu an ba mace kashi ɗaya ba a yi daidai ba ko ba haka suke cewa ba an yi zalunci to sai mu ce Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayayn kaji abin da Allah ya ce ka yarda da wannan aya ko baka yarda ba in yace a'a cikin alqur'ani akwai ayoyin da suna shakka su busu cika ba kenan ba daga wajen Allah suke ba yayi shakka cewa Allah bai tsare littafin sa ya kafirta in yace a'a tana cikin alqur'ani sai mu ce to haka Allah ya ce ka yarda ko baka yarda ba in yace a'a ya yarda mu ce to ka tuba daga maganar ka in yace bai yarda ba sai mu ce to wane ne yayi zalunci Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yace a'a ni dai ban yarda yarda ba dai kuma gani nan dai amma na yarda amma sai mu ce to har yanzu dai kana nan kana da wannan kalla barra da ala qulubihim ma kanu yaktubuna ka fitar daga cikin musulunci babu wani labe-labe kar ku tsaya ma wani mutum ya bata muku da lokaci yaki da dokar Allah kafirci ne wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun da haka ka zo ka ce ka bata mu kanka da lokaci kana kaza ka shiga gidan tele ka shiga gidan rediyo ka shiga cikin internet kana ba musulunci wato kana sukar addinin musulunci kuma kana zuwa kana cewa ka zama tare da musulmai wallahi malamai ku kya irin waɗannan mutane wanda duk bai tare da Allah mu ba mu tare da shi duk abin da kuke takama da shi Allah ya kare mu to Aisha dai kun ji ya aikata banna asar ya tabbata daga Umar dan Khattab wanda Imam Ahmad da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i sun kawo shi lokacin da aya ta sabka sayyidina Umar yake cewa Allah kai muna bayani abin da ya shafi giya an gane ko Allahumma bayyana lana fil khamri bayanan shafiya sai Allah sabkar da yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas ko ba haka ba sannan kuma sayyidina Umar ya sake cewa Allahumma bayyin lana fil amri bayanan shafiya Allah ya sabkar da ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara sannan ya sake yin bayanin cewa Allah kai muna bayani game da al'amarin da ya shafi giya bayani wanda yake na ƙarshe mai warakarwa sai Allah ya sabkar da ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سيدنا عمر يتي وانتهينا انتهينا وكان وقافا عند كتاب الله yana tsayawa inda Allah ya yi umarni ba mutane ne masu iya ƙetarawa ba duk da kake jana cewa suna Umar yana da ƙarfi yana da kaza yana da kaza amma duk lokacin da anka ce Allah ya ce to ya san bai gama ƙarfin shi da na Allah subhanahu wataala waqafan inda kitabillah da haka gardama da alqur'ani ba za ta kawo muna alkhairi ba ina fata an fahimce ni wannan asar kuma malaman hadisi sun ingantar da shi sun tabbatar da cewa ya inganta daga wato wato Umar radiyallahu anhu anan akwai wata mas'ala shine cewa Allah ya kire giya da abin nan rijis in an ka ce rijis shine kazamta to nan shin ƙazamta kenan mutum misali idan giya ta zuba akan kayan shi ko sutura za mu ce shin sai ya wanke sai ya je yin sallah ko zai yin sallah kai abin tambaya nan Allah ke ta rijis waɗansu malamai sun tafi cewa giya ƙazamta ce wadda in ta taɓa ka dole sai ka wanke ta sannan ka je ka yi sallah suka kafa hujja da wannan aya Allah ya ce rijisun kuma in an ce rijisun abu ne kazamta kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul an'am qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bih sannan kuma sun kafa hujja da cewa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Anas bin Malik wanda yana cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim lokacin da aka je yakin Khaibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ayi shela inna Allah wa rasuluhu yanhayakum an luhumil humril ahliya man Allah da manzonsa suna hanarku an gane ko daga cin naman jaki na gida amma na daji shi matsayin halitta ce alfadari ake cin shi ko fa innaha rijsun domin kazamta ce to kaga wannan ya nuna cewa ba za a ci wancan ba to ita ma wannan rijsun ce ina fata an fahimta waɗansu malamai suka sai cewa a'a giya ita shanta shine haramun amma ba matsayin najasa take hissiya ba domin mi domin hadisi ya tabbata har yanzu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Anas dan Malik yace kuntu saqiyal qaum na kasance ina shayar da mutane giya kafin a saukar da haramcinta fi manzili abi talha a cikin gidan abi talha wa kana khamruhum yawma idhin abinda agiyar su wannan lokaci al fadih an gane ko sun kace sharabun yuttakhadhu min al-busri al-fadukh wato ana rikon shi ne daga al-busr shine nau'i na dabino wanda sun bai kare ina gaba ɗaya ba an sanya mishi suna al-fadikh sun kace min al-fadhi shine abinda an ka daddake in an samu abu wanda an rare cikin sa sai a daddake shi ko a tattake shi ko a nike shi to bayan an yi wannan sai a hada a zuba ruwa sai zaman to tayi tsime sai su shata to kaji shi yake ba su irin wannan sai an ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sanarwa fa amara rasul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi umarni munadiyan yunadi mai kira yayi kira ala innal ala innal khamra qad hurrimat mutane ku shaida ana shaila a giya an haramtar da ita fa qala li abu talha sai abu talha ce ta ni ukhruj ka fita fa ahriqha ka je ka zubar da ita fa kharajtu fa haraqtuha yace sai na fita na zubar da ita fajarat fi sikakil madina sai zaman to giya ta gudana a cikin hanyoyin madina ba ta gidansu ita kadai ba ina fata an fahimce ni saboda mutane duk sun fitar da giyar su fa qala ba'd al qawm ina fata an fahimce ni sai waɗansu mutane suka ce qad qutila qaumun wadansu mutane sun rage sun mutu wa hiya fi butunihim kuma tana cikin cikakkansu fa anzalallah ilaysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin wannan asar dai ya nuna an zubar da giya a ko ina suka ce da najasa ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a zubar da najasa ba a cikin hanyoyin Madina gaba daya ina fata an fahimce ni suka ce to shi zatin nata shi ne a haramun a sha amma don ta zuba ga jikin mutum to ba a cewa najasa ce kenan ba najasa ba ce wato sun yi ittifaki cewa najasa ce wato ma'anawiya kamar yadda mushrike an ka ce najasa ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha kaga nan ba ana nufin jikin su ne yake najasa ba amma menene yake najasa aqida da suke dauke da ita da dabi'o'in su na najasa ne domin kasanta ne to nan magiya tunda an ka ce rizqu sai an ka ce min amali shaytan shi yasa wasu malamai suka tafi akan wannan amma dai inda ta kai ta kawo giya ɗan aljanna Allah ya ce wa sharahum rabbuhum wa saqahum rabbuhum sharaban tahura Allah zai ba su abin sha wanda yake mai tsarki to kaga ta duniya ko za ta zama to mai tsarki wadan kuma malamai suka ce da wannan ake nuna cewa giyar duniya ba ta da tsarki wadan suka ce a'a har yanzu dai tsarkin da ake nufi wancan ne tsarki ba na zaci ba ana nufin wato tsarki na ma'anawi wallahu subhanahu wata'ala a'lam dan haka dai in muka kalli abin da aka hada alhamru wal maisiru kaga abin da ake tata da shi ba a cewa najasa ne wal ansabu dutsi in dai ba an zuba jini aka shi ba ba a ce mai najasa wal azlam kibau ba najasa bane rijisun to ita ba wannan alhamru sun kace ba za a cewa najasa bace kamar irin waɗannan fashtanibuhu ku nisance ta la'allakum tuflihuna dan ku samu cin nasara waɗansu malamai masu tawili waɗanda ‘yan duniya ne akwai wani babban ba zan ce mai ma babban malami ba don sai in ce mai babban lalatacce a jami'a ta azhar wadda yake ta ƙasar misra an tattauna da shi da waɗansu malamai cewa giya ba haramun ba ce yace giya ba haramun ba ce aka ce me da yace a'a ba wani dalili wanda ya haramta giya yace an ka kawo mai aya wannan la'allaku wato fashtanibuhu la'allakum tuful yace ai istanibuhu an ka ce an ce ku nisance ta to idan an ce ka nisance abu ina ne an ka ce haram ne to irin waɗannan masu tawili na ɓanna su suke kawo ɓanna a cikin al'umma ina fata ko fahimce ni da Allah ce fashtani buhu wani lokaci zai ce ku nisanci abu dan saboda yana makaruhi wani lokaci kuma saboda yana haramun Allah ce fajtanibur rijisa min al-awsar ka nisanci ar-rijisa kazamta min al-awsar daga gumaka gumaka da aka ce a nisance su shin ana nufin makaruhi ne wani lokaci ya halatta a bauta musu wani lokaci bai halatta a bauta musu ba wani malami zai bada wannan fatawa dan haka an kace fashtanibuhu ana nuhin ku nisance su kuma ga dalili la'allakum tuflihuna in kana son ka ci nasara duk abin da ya kasance inda ba haramun bane ya za a yi a ce Allah Allah ya ce maka in baka nisance su ba za ka ci nasara ba yana daga cikin abubuwan da suke nuna abu kaba'ira ne a ce ma in baka nisance shi ba to ba za ka ci nasara ba Allah subhanahu wataala ya muna tsari da irin waɗannan mutane dan haka dai masu samun kuɗi a kan giya tafsiri da ya gabata na cikin suratul ma'ida san waɗansu ayoyi mun faɗi mutanen da Allah subhanahu wataala ya tsine ma daga cikin su akwai mashaya giya da masu ɗaukar ta da masu dakonta da masu yinta da dai ga sunan dai daban-daban daban waɗanda Allah ya tsine musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu masu tsinewa sun tsine musu dan haka dai a takaice malamai sun tafi cewa zatin giya ba haramun bane amma nisanta ta asalan mu'amala da ita bai halarta ga musulmai ba sai dai abin da yake iya sawan maye an gane wanda yake to ba giya bane yanzu misali muna da abubuwan da ake sawa cikin abinci cikin butalla da kartuna dan a tsare abincin kar ya lalace to wannan abin mafi yawanci yana da alaka da abubuwan da ke sawan maye amma zaka ga an sashi an ce alcohol alcohol kin nan zaka ji an ce 2.5 an gane ko 2% misali an gane ko to shin wannan ya haramta ko bai haramta ba malamai sun tafi cewa akan wanda abin in aka sa ciki in dai zamanto ba zai sa maye ba saboda ajiyar wannan abincin ne to wannan abin ba zai zama tuwa shi ne sarbiya zai haramtar da shi ba akwai bayanai da dama waɗanda suke da alaka da wannan sai zuwa tafsiri na gaba insha Allah ta'ala za mu zo mu ɗauko su mu kawo abubuwan da malamai suke bayani saboda abin yana da abin nan ana makaranta mana aya ta ƙarshe
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تنتهون إنما ma yuridu shaitan abinda shaitan yake so an yuke a bainakumul adawa ya sanya adawa tsakankaninku wal baghdha da kyamar juna fil khamri a cikin al'amarin giya dama gidan giya kullun rikici bai karewa ko ba haka ba yanzu ake zage zage zaka ji an kashe wani yanzu yanzu kaji an fasa butali an soka ma wani ga ciki ya mutu ko ba haka ba sannan kuma wal maisiri da wajen tata ko wajen tata rikici bai karewa domin mutum zai zo da jika 500 jika 600 miliyan 1 akwai wanda zai zo da miliyan 10 ya tashi babu kodala subhanallah wai kuma a ce wai wannan wai hanya ce ta neman arziki ina fata an fahimce ni shi yasa rikici bai karewa fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah sannan kuma shaitan yana son ya kange ku daga ambaton Allah zikirin Allah wa anis salati da sallah sallah tana daga cikin ambaton Allah an gane ko to amma kuma nan sai aka kebance ta saboda muhimmancin ta fa hal antum muntahuna shin za ku bari al istifhamu nan tambayar da aka yi in ji malaman balaga sun kace ma'anahu abinda ake nufi da shi wato al'amru ku daina nan da an ka ce fahal antum muntahuna ma'ana cewa an kai intahu ku bari shi yasa sayyidina Umar radiyallahu an yace intahaina intahaina intahaina cikin uslubi ne na balaga wato ana son kamar yanzu in wani mutum yana son ya hana ka abu bai son ya kamar ci maka ya ci zarafinka sai ya ce maka me ra'ayinka wani da ka bar kaza yana da izinin da zai hana ka kai tsaye to amma uslubi ne na ɗaukaka ka a na mutunta ka shi yasa ya kawo wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Hud alaihi salam yake cewa am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa an la ilaha illa hu fa hal antum muslimun ay islamu وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم اي اسلموكم musulunta shine abin da ake nufi dan haka abin da shaytan yake so a samu wannan matsala a tsakankanin ku kafin mu kare wannan tafsiri muna son mu bada fatawar da wasu malamai suka bada da wannan ne wasu malamai suka haramtar da kallon kwallo da aikin yin kwallo suka ce illa kun san malaman da suka haramtar da balo ko kwallo sun ba da wato hukunci guda biyu waɗansu suka ce yin kwallo ɗin haramun ne ba tare da waɗansu sharaɗi ba kenan yin kwallo muharramun ne li zatihi bai daga cikin wasa waɗanda musulunci ya ce a yi don haka babu dalilin da zaka zuwa kai mutane kwallo ina fatan kun fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a ita ƙwallon ana iya aza mata sharaɗi in ba ta hana wato in lokacin da za a yi ta ba za ta hana wani aiki na ibada ba to za a je a yi ta to amma in muka duba sai Allah subhanahu wataala ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir nan illa ba kallo akwai kyama da adawa tsakanin yan ƙwallo ko babu magoya bayan Cristiano Ronaldo da kuma magoya bayan Messi akwai shiri ko babu waɗanda suke son wannan tim ko ekip da waɗannan akwai shiri tsakankanin su ko babu babu ana gaba da juna har ma ana zuwa a yi ƙace ƙace wani lokaci saboda wannan ya ci wannan wannan ya ci wannan waɗannan ba sa ƙaunar wannan waɗannan ba sa ƙaunar wannan saboda kafiri musulmi suna gaba wa yasuddakum an zikrillah mutumin da yake kwallo yana iya yin ambaton Allah yana iya karatun alqur'ani wa ani sala ya hana ku yin sallah ana yin kwallo da masu kallon da masu yi akwai mai zuwa wurin yin sallah fa hal antum muntahun in za ku bari ku bari in ba za ku bari ba dubara ta yi gare ku abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh